بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka karatuttukan da muke bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin idan ba a manta ba a darsan da suka gabata mun faro bayani akan bayanin ma'anonin hadisan da babun fatan rahamar Allah ya kunsa sai lokaci ya halarsa a yau insha Allah ta'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال an karɓo daga abu huraira Allah ya yarda da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin abin da ya hakaito daga ubangijinsa
أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي
wani bawa ya aikata zunubi sai ya ce ya Allah ka gafarta min zunubina فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa bawana ya aikata zunubi sai ya san cewa yana da wani ubangiji wanda yake yin gafarar zunubai kuma yake kama mutane idan sun yi zunubi ثم أ- ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب sai wannan bawan ya sake aikata zunubi ya ubangiji na aikata zunubi ka gafarta mu sai Allah maɗaukakin sarki ya sake cewa bawana ya aikata zunubi kuma ya san akwai wani ubangiji wanda yake gafarta zunubai kuma yake riƙo ga zunubi mana yake riƙo saboda aikata zunubi
ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب sai ya sake aikata zunubi saboda haka sai Allah sai mutumin ya sake cewa ya Allah na aikata zunubi sai Allah madaukakin sarki yake cewa bawa na ya aikata zunubi ya kuma san cewa akwai wani ubangiji wanda yake gafarta zunubi kuma yake rike mutane idan sun aikata zunubi
قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء na gafarta wa bawa na ya aikata abin da ya so متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga abu huraira Allah ya yarda da shi yana cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce
والذي نفسي بيده na rantse da wanda raina yake a hannunsa لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم
na rantse da wanda raina yake a hannunsa inda a ce ba za ku dinga aikata zunubai ba to da Allah madaukakin sarki ya tafiyar da ku ya zo da wasu mutanen waɗanda suke yin zunubi su nemi gafara ya gafarta musu رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال an karɓo daga abu ayyub al-ansari Allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Na ji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa, لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم Idan da a ce za ku daina yin zunubi, to da Allah maɗaukakin sarki ya halicci wata halitta waɗanda za su dinga yin zunubi su nemi gafara ya gafarta musu.
رواه مسلم Musulun ne ya rawaito.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa, كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر Mun kasance muna zaune tare da annabi sallallahu Alaihi wasallam tare da mu kuma akwai abubakar da Umar Allah ya yarda da su da kuma wasu mutane.
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya fita daga cikinmu kuma ya daɗe bai dawo ba وخشينا أن يقتطع دوننا
muka ji tsoron kuma kada ko wani ne ya ɗauke shi ففزعنا فقمنا فكنت أول من فزع sai muka firgita muka tashi kuma ni na kasance farkon wanda ya firgita فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار sai na fita ina neman inda annabi sallallahu alaihi wasallam har na je wata gona ta mutanen madina وذكر الحديث بطوله إلى قوله
ya faɗi ragowar hadisin har zuwa inda yake cewa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة sai ya ce min tafi duk wanda ka haɗu da shi a bayan wannan ah, gonar to ka ce ah, in dai ya ce da babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ya tabbatar da hakan to ka masa bishara da aljanna رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم صلى الله عليه وسلم an karɓo daga abdullahi ɗan amur bin al-As, Allah ya yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta faɗin Allah maɗaukaki a lokacin da ibrahim Allah ya ƙara masa tsira yake cewa
رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ya ubangiji tabbas su waɗannan gumakan sun ɓatar da mutane da yawa saboda haka dukkan wanda ya bi ni to yana tare da ni الآية har zuwa ƙarshen aya وقال عيسى صلى الله عليه وسلم sana annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta abin da isa a allah ya ƙara masa tsira yake cewa إن تعذبهم فإنهم عبادك in har kai musu azaba to bayan ka ne وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم idan kuma ka gafarta musu to tabbas kai mabuwayi ne kuma mai hikima فرفع يديه وقال bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta waɗannan ayoyi sai ya ɗaga hannayensa ya ce اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya ɗaga hannu sai ya dinga cewa ya Allah ga al'ummata ga al'ummata sannan ya fashe da kuka sai Allah madaukakin sarki ya ce da mala'ika jibrilu ka je ka tambayi Muhammad duk da na san abin da isa yake kuka amma ka tambaye shi menene dalilin da yasa yake yin kuka فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال
a sai mala'ika jibril ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labarin a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labari ya ba shi labari da abin da ya faɗa kuma shi jibrilun ya san abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك
sai Allah madaukakin sarki ya ce ya kai jibrilu ka je wajen Muhammad ka ce tabbas za mu yarda da kai a cikin al'ummarka ba za mu yi maka abin da ba ka so ba رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال an karɓo daga mu'az dan jabal Allah ya yarda da shi yana cewa كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار na kasance abun goyon annabi sallallahu alaihi wasallam akan wani jaki ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya goya ni akan wani jaki
فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله sai ya ce min ya kai mu'az ko ka san haƙƙin Allah akan bayinsa da kuma haƙƙin bayi akan Allah قلت الله ورسوله أعلم sai na ce Allah da manzansa su ne mafi sani قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا sai na ce masa haƙƙin Allah akan bayansa shine su bauta masa kada su shirka da shi وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا haƙƙin bayi akan Allah shine kar Allah ya yi azaba ga wanda bai shirka da shi ba فقلت يا رسول الله sai na ce ya manzon Allah أفلا أبشر الناس bana yi wa mutane bishara ba قال لا تبشرهم فيتكلوا kada kai musu bishara saboda za su iya dogaro da haka متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن البراء بن عازب و وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga bara ɗan azib Allah ya yarda da shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة متفق عليه
annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa abinda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi na cewa za a tabbatar da waɗanda suka yi imani da magana matabbaciya a rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira shine idan aka tambayi musulmi a kabari ya ba da amsa da cewa yana shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga Anas Allah ya yarda da shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا yana cewa idan kafiri ya aikata wani aikin alkhairi to Allah zai ba shi wani arziki a duniya وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر حسناته في الآخرة amma shi ko mumini idan ya aikata aikin alkhairi to Allah zai ajiye masa wannan kyakkyawan aikin a lahira ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته kuma Allah madaukakin sarki zai ba shi wani arziki a duniya saboda biyayyar da yake Allah وفي رواية إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah baya zaluntar mumini idan ya aikata alkhairi za a bashi wani bangare na wannan aikin alkhairin al- a duniya ranar lahira kuma za a yi masa sakayya da ita
وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها yace amma shi kuwa kafiri to idan ya aikata aikin alkhairi a duniya to za a saka masa ne a duniya ta yadda in ya je lahira zai zama ba shi da wani kyakkyawan aiki da za a mai sakayya da shi رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن جابر رضي الله عنه قال an karɓo daga jabir allah ya ƙara masa yarda yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi yana cewa مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات
annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa misalin salloli guda biyar kamar misalin mutum ne yake da ƙorama mai yawan ruwa a bakin ƙofar sa ta yadda yake yin wanka sau biyar a rana mana babu wani zunubi da zai ragu ga wanda yake yin salloli guda biyar kamar yadda babu wata dauɗa da za ta ragu ga wanda yake yin wanka a ƙorama sau biyar a rana رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال An karɓo daga Abdullahi ɗan Abbas Allah ya yarda da shi yana cewa, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa, ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه Babu wani mutum musulmi wanda zai mutu, kuma mutum arba'in su tsaya a kan jana'izarsa su neman masa ceto tare da cewa ba su yi shirka da Allah ba kwata-kwata to Allah maɗaukakin sarki zai ba su ceton shi.
رواه مسلم Muslim ne ya rawaito.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال An karɓo daga Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ya ƙara masa yarda yana cewa كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من أربعين فقال mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wata bukka kusan mu arba'in sai yake cewa أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة shin kuna fatan ku zama ɗaya bisa hudun aljanna قلنا نعم sai muka ce eh muna fata قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة ya ce za ku yarda idan kuka zama ɗaya bisa ukun ‘yan aljanna قلنا نعم sai muka ce eh قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة
sai ke cewa na rantse da wanda ran muhammadu yake a hannunsa ina fatan ku zama rabin ‘yan aljanna
وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة saboda ita mus- ita aljanna babu wanda yake shiganta sai musulmi وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود
ku kuma kwatankwacin ku da kwatankwacin waɗanda suka yi shirka da Allah kamar kwatankwacin ah, gashi fari ne a fatar ah, sa wanda yake baki
أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر ko kuma kamar bakin gashi ne a fatar sa wanda yake ja متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Musa al'ashari Allah ya ƙara masa yarda yana cewa, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa, إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار
Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ranar alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai nuna wa kowanne musulmi wani ba Yahude ko ba Nasare ya ce wannan shine ya canje ka a wuta.
وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
A wata ruwaya kuma daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa
يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم wasu mutane ranar alkiyama za su zo da zunubai waɗanda sun kai girman duwatsu amma sai Allah ya gafarta musu رواه مسلم musulmi ya rawaita
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi dan umar Allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه
"Ah, za a kusanto da mumini ranar alkiyama zuwa ga ubangijinsa har Allah maɗaukakin sarki ya sutarce shi
فيقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول رب أعرف sai Allah maɗaukakin sarki ya dinga ce masa ka san ka aikata zunubi kaza ka san ka aikata zunubi kaza sai ya ce tabbas ubangiji na na san haka
قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to tabbas na suturce ka daga waɗannan zunuban a duniya kuma yau ma na gafarta maka saboda haka sai Allah maɗaukakin sarki ya sa a bashi takaddarsa ta kyawawan ayyuka متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبله An karɓo daga Abdullahi ɗan Mas'ud yana cewa akwai wani mutum da ya sumbanci wata mace.
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى sai ya je wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba shi labari sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar wacce take cewa
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ka tsayar da sallah a gefen yini ma'ana yana nufin ah, asuba da azahar da la'asar da kuma ah, ɓangare na dare wato yana nufin magarba da isha sannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa tabbas kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله sai mutumin ya ce ya manzan Allah wannan ya keɓanta da ni ne kawai قال لجميع أمتي كلهم sai ce a wannan ya shafi dukkan al'ummata متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أنس رضي الله عنه قال an karɓo daga anas Allah ya yarda da shi yana cewa جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي
wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yake cewa ya manzan Allah na aikata zunubi saboda haka ka ladabtar da ni
وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
a lokacin da mutumin ya zo dama sallah ta riga ta karatu saboda haka sai ya yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun gama sallah فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه فأقم في كتاب الله
bayan an gama sallah sai yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas ni na aikata zunubi saboda haka kai min ladabin da ya zo daga littafin Allah قال هل حضرت معنا الصلاة sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya ce ka yi sallah tare da mu قال نعم sai ya ce eh قال قد غفر لك sai ya ce to an gafarta ma zunubanka متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga shi anas da malik allah ya yarda da shi yana cewa
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها allah yana yarda da bawa idan ya ci abinci ya gode masa أو يشرب الشربة فيحمده عليها ko ya sha abin sha ya gode wa allah a bisa haka رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu musa allah ya yarda da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار Allah yana shimfiɗa hannunsa da daddare saboda wanda ya aikata zunubi da rana ya tuba.
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل Yana kuma shimfiɗa hannunsa da rana saboda wanda ya aikata zunubi da daddare ya tuba.
حتى تطلع الشمس من مغربها Haka Allah zai ci gaba da yi har zuwa lokacin da rana za ta hudo daga yamma wato kusa da tashin alkiyama.
رواه مسلم Muslim ne ya rawaito.
وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال An karɓo daga Adina ce a mubina Abbas ta Allah yarda da shi yana cewa كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان yake cewa na kasance a zamanin jahiliya ina zaton mutane a kan ɓata suke kuma ba sa kan daidai saboda suna bautawa gumaka.
فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا
Sai na samu labarin wani mutum a Makka wanda yake kawo kissoshi,
فقعدت على راحلتي فقدمت عليه sai na hau dabba ta har na isa gare shi.
فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه
sai na samu annabi sallallahu alaihi wasallam a ɓoye saboda mutanensa suna cutar da shi suna kuma zagin shi فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة har- sai na lallaba har na shiga inda yake a makka فقلت له ما أنت sai na ce masa waye kai قال أنا نبي sai ce ni annabi ne فقلت وما نبي sai na ce me ake nufi da annabi قال أرسلني الله sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ne ya aiko ni فقلت بأي شيء أرسلك sai na ce da me Allah ya aiko ka قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء sai yake cewa ya aiko ni da sada zumunci da karya gumaka da kadaita Allah kada a yi shirka da shi قلت فمن معك على هذا sai ya ce wa ke tare da kai akan wannan aƙida taka قال حر وعبد sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗa da bawa ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما a lokacin yana tare da abubakar da kuma bilal Allah ya yarda da su فقلت إني متبعك sai na ce masa to ni ma zan bi ka mu ci gaba da tafiya tare قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ya ce "Kai, ba za ka iya kasancewa tare da ni ba a irin wannan halin da muke ciki ni da mutane na ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني amma dai ka koma cikin danginka in ka ji labarin cewa na bayyana na samu ƙarfi to sai ka so
قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار yake cewa sai na koma cikin dangina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo madina sai na dinga bin labarinsa
وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم نفر من أهل المدينة
na dinga tambaya har wasu mutane suka zo inda nake daga cikin mutanen madina
فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة sai na tambaya na ce wannan mutumin wanda ya zo madina me ya faru da shi فقالوا الناس إليه سراع sai suka ce ai mutane suna ta sauri zuwa gare shi وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك mutanensa sun so su kashe shi amma ba su samu damar yin hakan ba
فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟
sai na kusanto madina na zo wajen shi na ce ya manzan Allah ka san ni
قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh na san ka ba kai ne ka zo ka haɗu da ni a makka ba قال فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله sai na ce ya manzan Allah ka bani labarin abin da Allah ya sanar da kai ni kuma ban san shi ba أخبرني عن الصلاة ba ni labarin sallah قال صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi sallar asuba sannan kuma ka daina yin sallah bayan ka yi asuba har zuwa lokacin da rana za ta fito ta ɗaga gwargwadon ah, mashi
فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار saboda lokacin da take hudowa tana hudowa ne a tsakanin ɓangarorin shaiɗan guda biyu kuma a lokacin ne kafirai suke mata sujjada ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة sannan kuma sai kai sallah bayan rana ta fito saboda a lokacin sallah ce wacce take halartacciya a lokacin
حتى يستقل الظل بالرمح har zuwa lokacin da inuwa za ta zama cewa ta kusa karkacewa
ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم a lokacin za ka bar sallah saboda a daidai lokacin ya ke hura wutar jahannama
فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة duk lokacin da ka ga inuwa ta fuskanto to a lokacin za ka iya yin sallah saboda a lokacin sallah ce wacce take halartacciya حتى تصلي العصر har zuwa lokacin da za ka yi la'asar ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس sannan ka bar sallah har zuwa lokacin da rana za ta faɗi فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار
saboda a daidai lokacin tana faɗuwa ne a ɓangarori guda biyu na shiɗan a lokacin kuma kafirai suke mata sujada قال فقلت يا رسول الله فالوضوء sai na ce ya manzan Allah ba ni labari mana game da alwala حدثني عنه فقال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani daga cikin ku da zai kusanto da abin alwalarsa ya yi kuskuren baki ya shaƙa ruwa ya face face sai duk zunuban da suke fuskarsa da waɗanda suke bakinsa da waɗanda suke karan hancinsa sun faɗi
ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء sannan duk lokacin da ya wanke fuskarsa kamar yadda Allah ya umarce shi to zunuban da suke fuskarsa tun daga gefen gemunsa za su faɗi tare da ruwan da yake gangarewa
ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء sannan duk lokacin da ya wanke hannunsa zuwa marafakai wato ƙarshen zira'insa kenan to sai zinabansa sun dinga faɗuwa tare da ruwan da yake gangarewa
ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء sannan idan ya sha- ya shafa kai to gaba ɗaya zinaban da suke kansa su ma za su gangare tare da ruwa
ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء sannan duk lokacin da ya wanke kafarsa zuwa idan sawu to nan ma gaba ɗaya zunuban da suke kafarsa za su dinga fita daga eh, gaɓoɓin yan yatsunsa na kafa tare da ruwan da yake gangarewa فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه idan ya tashi ya sallah ya gode wa Allah ya yabe shi ya girmama shi da abin da Allah ya cancanta da shi kuma ya sanya zuciyarsa ta fuskanci Allah ya zama babu komai na duniya a cikinta to idan ya gama sallah zai juyo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ma'ana ba shi da zunubai
فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم Abu bin Abasa ya faɗa wa Abu Umama abokin Annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisin.
فقال له أبو أمامة يا عمرو Sai Abu Umama ya ce masa ya kai Amr
انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل kalli abin da kake faɗa ba yanzu duk wannan abin da ka faɗa a guri ɗaya duk mutum zai samu wannan
فقال عمرو يا أبا أمامة sai amru yake cewa ya kai a ba umama لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم yake cewa ya kai a ba umama na riga fa na girma kasusuwa na sun yi taushi ajali na ya kusa wallahi ba ni da buƙatar ne wa Allah da manzansa ƙarya
لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد سبع مرات ما حدثت به أبدا ولكني سمعته أكثر من ذلك yake cewa inda a ce sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku na ji shi daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to da ban ba da labarin haka ba amma na ji shi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa shi ne dalilin da ya sa na ba da labari رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu musa al'ashari daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa
إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها idan allah maɗaukakin sarki ya yi nufin alkhairi da rahama ga al'umma to sai ya anshi rayuwa annabinta kafin ita فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها sai ya sanya shi ya zama wanda zai riga ta zuwa rahamar allah subhanahu wa ta'ala وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره idan Allah madaukakin sarki ya nufin hallakar da al'umma sai ya mata azaba annabinta yana raye yana kallanta sai ya zama cewa ya ga sakamakon ƙaryatawar da suka yi masa da kuma saba umarnin da suka yi masu sauraron mu saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a nan insha Allah ta'ala za mu ci gaba a darasin da zai zo nan gaba kafin wannan lokacin da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh